نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا أشرنغ وتا الربيع الثاني شكرة تدبو ديادة دريه دودة تلاتين دبكوي hijira na Muhammad alaihi salatu wassalam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda shine ya dace da talatin ga watan ɗaya watan Januwari shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin Turawa yau muna darasi na bakwai a cikin wannan karatu namu mai albarka da muke gabatarwa a duk ƙarshen wata a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari da ke tudun maliki a cikin birnin kano nigeria idan ba ku manta ba muna karanta wani littafi ne na alkaba'ir littafin da ke magana akan manya-manyan zunubai da mutane suke aikatawa na imamu zahabi wanda ya yi shi ne don tsoratar da mutane akan nisantar aikata irin waɗannan manya-manyan zunubai wanda ka iya kai ɗan adam zuwa ga halaka muna kan wato kabira ko babban zunubi mai girman gaske wato shine abin da ya shafi barin sallah wato tariku salati ga masu yin barin ga masu barin sallah ga masu al'adar wato kinyin ibada wato tariku sala ake cewa shine al-kabiratu ar-rabi'a kabira ta hudu kenan malam yace a cikin gabar maganar can in za ku duba yace wa sabata anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu qala ashaddu an-nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi qila wa kayfa yasriqu min salatihi qala la yatimmu ruku'uha wala sujuduha wala al-qira'atu fiha wani hadisin imam ibn hibban shi ya ruwaito shi kuma haka imam al-hakim da imam al-baihaqi ya ruwaito shi albani ya inganta shi a cikin sayul jami wanda ya fi kowa sata idan ana magana barayi a duniya babban barawo in ji annabi alaihi salatu wassalam shine barawon sallah kenan a cikin barayi kar ku ɗauka barawo kawai wato wanda yake zuwa ya saci kuɗi ko ya saci mota ko ya yi sane ko ya saci kaya a'a babban barawo shine wanda yake yana yin sata a cikin sallarsa sai sahabbai suke ce a to ta yaya mutum zai yi sata a cikin sallarsa wa kaifa yasriqu min salatihi ta yaya ta kaka mutum zai yi sata a cikin wato sallarsa manzo Allah yake cewa barawo a cikin sallah shine wanda baya cika ruku'insa kuma baya cika sujadarsa sannan baya cika karatunsa wannan shine barawo kamar yaya baya cikawa abinda ake nufi ya ku yan uwana musulmi akwai mutanen da za ku ga suna ruku'i ruku'in su bashi da kyau ruku'in su bashi da kyau suna yin sujada sujadar bata da kyau sannan karatun su bare jiyo ba ba a ainihin wato karatun da za a ce masha Allah tabarakallah karatu ne wanda yake na na a zo a gani so duk wanda yake yin sallah baya cika ruku'i kuma yana yin sallah baya cika sujjada kuma yana yin sallah baya cika karatu to wannan sunansa barawan sallah in ji annabi alaihi salatu wassalam a hadisin wato da imam ibn hibban ya ruwaito shi kuma hadisi ne sahihi ingantacce annabi alaihi salatu wassalam ya nuna sallah ba za ta karɓu ba sallah ba za ta karɓu ba ga wanda baya cika waɗannan manya-manyan rukunai kuma ko da karatu yana yin kyau ya koyan uwana matukar sallah ba ta ruku'in ta bai yi kyau ba sujjadan ta bai yi kyau ba to Allah baya karɓanta ita ce sallar da mutum zai zo a tukuikuya masa ita a ɗauke ta a jefe shi da ita a fuskarsa sallar za ta ce da shi dayya'aka Allahu kama dayya'atani Allah ya tuzartar da kai kamar yadda ka tozartar da ni imam ahmad ya ruwaito a cikin hadisin da abu huraira ya karbo daga annabi alaihi salatu wassalam yana cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru allah ila rajulin la yuqimu sulbahu bayna ruku'ihi wa sujudihi wa qala sallallahu alaihi wasallam tilka salatul munafiqi يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا a wannan hadisi manzo Allah yana cewa Allah baya duba zuwa ga mutumin da yake baya miƙar da gadon bayansa idan ya zo rukui shine a satin da ya gabata muka muka yi shi practically a aikace ya ya kamata a yi rukui wance a watan da ya gabata ko ya ya kamata a yi ruku'i ya ya kamata a yi sujada to ko kallon shi Allah baya yi wanda ruku'insa baya kyau kallo bai isa Allah ubangiji ya kalle shi ba bismillah haka wanda baya yin sujada mai kyau ubangiji ko waiwaitansa ba zai ba sallarsa ta banza kaga wani ya yi ruku'i ya yi kamar doron zabuwa kaga wani ya yi ruku'i yana kallon gabansa kamar idan mota kaga wani ya yi ruku'i yana leƙe sai ka ce yaro karami wanda yake yana sunkuyo duk irin waɗannan salloli Allah baya karban su ya koyan uwana Allah baya karba wannan hadisi ne sahihi manzo Allah ce tilka salatul munafiqi wannan ko waccar ita ce ma sallan munafiki idan kana so ka gane sallan munafiki yajlisu yana zama yana sauraron rana har sai ta zo daidai kafan shedan kama fa naqara arba'an menene kafan shi dan lokacin da rana ta zo daidai za ta fada lokacin da ma ba a son a yi sallah shari'a ba ta ba da dama a yi sallah lokacin da rana za ta fadi ba haka shari'a ta hana a yi sallah lokacin da rana take fitowa saboda a wannan lokaci masu bautar rana suke bautar rana to amma za ka ga munafiki a lokacin zai tashi ya yi raka'a hudu baya ambatan Allah a ciki sai kaɗan kenan sallar ma yan wani akwai ta munafukai sallar ma akwai ta me ta munafukai subhanallah Allah raba mu da sallah irin ta munafirci shine wanda za ga rukuyin sa ba kyau su da ba kyau daga nan nake jan hankalin yan uwa na sha faɗa ina maimaita a cikin karatuttuka waɗanda suke su sallar su duk inda suka same ta suna zuba ta kamar kowane masallaci ma za su yi zuwa su yi sallah yaran sallah anan ba zai tafi wancan masallaci ko a kasuwa ne yana zuwa yana bin can sallah in bai samu ba yana can ko ya zo wucewa daga nan a bakin hanya ya je sallah a can ko wancan ma'aikata ya je sallah a can ba tare da yana bincika limamin ya yake ba ya kamata duk limamin da zaka bi shi sallah ka tabbatar ya iya sallah ba wai kawai ka je kana bin mutum sallah alhalin bai iya sallah ba ka bi mutum sallah bai iya sallah ba sallarsa ba ta yi ba kai mata ka ba ta yi ba sai ka caje a unguwarku wani limami ne fi iya sallah waye yake cika ruku'i kuma ba ba zaƙin murya kaɗai ba sai an samu ruku'i kyakkyawa sai an samu sujjada kyakkyawa wacce take masha Allah tabarakallah daidai irin yadda manzon Allah alaihi salatu wassalamu ya faɗa to in ba haka ba mutum zai waye gari yana sallan munafukai a wata riwayar ta abi musa ya ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman bi ashabihi thumma jalas فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر سجوده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون هذا لو مات مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم أخرجه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه وانا حديث ده إمام ابن خزيمة يفد شيء إمام البيهقي يفتد شيء أتشكين واتو سنن دنسا دا haka kuma albani ya inganta shi a cikin sayo targhiba abu musa yake cewa manzon allah sallallahu alaihi sallama ya yi sallah wa sahabbansa wata rana da ya musu sallah sai ya zauna sai wani mutum ya shigo masallaci yana yin sallah sai zo yana yin ruku'i yana yin sujjada wato ba cikakkiya ba sai annabi yake cewa kun ga wannan inda zai mutu akan wannan hanya to da ya mutu akan hanyar da ba ta Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama da manza da ya mutu akan wannan sallar wallahi da da bai mutu akan hanya ta kwarai ba saboda yana yin sallar kamar yadda ka san hankaka yana caccakar jini hankaka yana kafa kansa kat kat kat yana daukan jini in ba gane ba kamar yadda kaji suke cin tsakuwa ko suke cin wato a gero ko dawa ko na makamancin wannan ya ce to wannan idan ya mutu yana wannan to ya mutu ba akan hanyar annan muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam yan wana ku duba wani abun mamaki sallah wa ma sallah shi a wajensa ya yi sallah amma kuma ba sallah ya yi ba saboda bai cika ruku'i ba bai cika sujada ba kuma annabi ya ce duk da haka idan ya mutu ya mutu ba a hanyar annabi ba yanzu ku tausayawa ku tausayawa yan uwanmu mu tausayawa kanmu ku duba irin yadda mutane suke sallah a masallatai malam abun baya ganuwa yanzu yanzu mutum zai fara sallah yanzu yanzu ya gama ta shine yankuru kap kap kap kap kap ya ya gama kawai wai mutane ba san ana sauri ba sai an shiga sallah mutane wai ba san muhimmancin lokaci ba sai sun shiga sallah wai anan ne wai za su ce wai wai wai gaskiya ana tsawaita musu zai je fa ya bi layin gidan mai fa ya kwana a layi ko ya yi ne a layin gidan mai motarsa ta kare yana turawa wannan duk ba damuwa ba ne amma in ya zo limamin sa a unguwarsu yana masa minti biyar minti bakwai minti goma yana masa sallah sai ya je ya zagi limamin zai zo gosulo sai ya awa guda a garin na a gosulo awa guda yana jira zai zo wajen ba da hannu yana gani ana rashin adalci a ba waɗancan saboda sun fi miƙawa waɗancan kuma a ya tsaye da su ko wancan titin na masu kuɗi ne an fi sakinsa duk babu damuwa zai jira amma ba ka jin surutunsa sai ya zo masallacin da limamin yana kyautata sallah yana ruku'i mai kyau sujada mai kyau karatu mai kyau zaman tahiya mai kyau salatin annabi mai kyau a cikin tahiya to wai shine wai mutum zai ce ni ba ran je masallacin wani ba tsananta haske ku duba da'ful iman ku duba raunin imanin mu har ma ka ji ana kafawa limami a kwamiti wai za a cire shi ko za a sa masa na'ibi a raba sallar saboda shi yana yin cikakke sallah yana yin ruku'i mai kyau yana sujuda mai kyau hadhihi al-umma wannan al'ummar wadda manzo Allah sallallahu idan abu ya dame shi cewa yake yi wa Bilal rihna biha ya Bilal ya Bilal ka ba mu hutu kira mana sallah mu samu hutu kira mana sallah mu samu ma'ana idan sun shiga sallah yana samun hutu a cikin sallah mu ko yanzu sun dauki sallah nan azaba ce Allah Allah yake a gama miskol kawai sai fidda shi daga ya fidda shi daga cikin khushu'i a cikin sallah da ya ji an kira shi gyar to fa yana da miskol kenan yana ta jira amma zama zali imamin ne ya sallama ya je duba wa ya kira shi ko da ya ji gyaran message ya faɗo Allah Allah yake a idan da sallah ya duba message ɗinsa ha bayan al'umma ta annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sallah din nan ita ce azamul ibadat idan sallar mutum ta yi kyau shikenan zai zama Allah madaukakin sarki ya karbi ibadarsa ta yi kyau idan kuma ba ta yi kyau ba to shikenan kuma ya yi asarar dukkan ibadunsa gaba ɗaya huwa lima siwa ha adiyahu Allah zai ce ku duba mu sallan wannan bawan Allah idan aka bincika aka ga ta cika sai Allah ce to ku yi masa alfarma a ɗauke dukkan sauran al'amura a ɗauke masa kafa a rabu da shi a kyale shi amma idan sallarsa ba ta yi kyau ba Allah zai ce ku binciko mun sauran ayyukan shi fa huwa lima siwa ha adiyahu tunda da ya tozartar da sallah to sauran ayyukan ma a tozarce suke ba a kyau ba su da kyau wa ne umar bin al-khattab radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min musallin illa wa malakun an yaminihi wa malakun an yasarihi la ilaha illa allah fa in atammaha araja biha ila ila allah ta'ala wa in lam yutimmaha ضربا بها وجهه babu wani mai sallah face akwai mala'ika a damansa akwai mala'ika a hagunsa idan ya cika sallarsa za a ɗauke ta a yi sama da ita wajen Allah idan kuma bai cika ta ba sai a ɗauki wannan sallan a tukwikuya ta a jefe ta a jefe shi da ita a fuskarsa saboda tun a nan duniya ba ba za a je da ita ko ina ba sai mutum ya je kiyama an je lissafin salloli ya tarar da ɗakke ya tarar da an karɓi wacce sallar wacce sallar ba a karɓa ba wataƙila a wata sallolinsa ba su fi ƙwaya biyar aka karɓa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wataƙila a sati bai fi sallarsa ƙwaya uku aka karɓa ba mai ƙoƙari wataƙila a wata an karɓi rabi an bar masa rabi wallahi akwai wanda za su wayi gari suna cikin wannan matsala ubangiji ka azurta mu da gyara ibadanmu shi yasa aka ce aje a koyi sallah idan ba iya ba a koye ta idan ba iya ba a koye ta wani hadisin dara kwatani ne ya ruwaito shi a cikin al'afrad sai da albani ya raunana shi ya ce isnadinsa akwai rauni وروى البيهقي بسنده عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فيتم ركوعه- ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت الصلاة حفظك الله كما حفظتني ثم صعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور ففتحت لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله تعالى فتشفع لصاحبها وإذا لم يتم ركوعها, ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها قالت الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني ثم صيد بها إلى السماء وعليها زلمة فأغلقت دونها أبواب السماء ثم تلف ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها إمام البزار يتوانا حديث الإمام البيهقي وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة yace annabi alaihi salatu wassalam yana cewa duk wanda ya alwala ya kyautata alwala sannan ya miƙe yana yin sallah ya cika ruku'insa da sujjadarta kuma ya kira'a mai kyau ashe kun ga ana buƙatar kira'a mai kyau dole ne shi sa limamai wajibi ne a yi karatu kar mutum ya zama liman kurin a rataya mai carbi da rawani a je makaranta kwarai kuwa akwai bukatar updating karatuttuka eh mutum kar ya ji cewa dan ya zama mahaddacin qur'ani bare je ya rinka bincike ba ana bukatar bincike na ilimi abinda kake da rauni sai ka rinka karawa ko ba ka bane ka rinka sauraron waɗanda suka fi ka iya karatu ka ji yanda suke yi ko ba ka bane ba ka shiga wannan harkar qur'anin ka goge ka kware a cikinta ta ta yadda dai alal akalli a matsayinka na liman ka kubutarwa da mamunka sallarsu ba kai musu hasarar sallah ba kuma dan mutum ya zama liman ka shi kenan ya ji cewa shi ya zama malami ba bai bukata zuwa ƙara karatu kai ne ka fi kowa bukata ka je kai karatu kwarai da gaske kai da kake jagorantar mutane dubun dubata kuma kowa zai zo ya maka tambayar da ya ga dama ka zo ka zauna kawai suna tara ma ƙasa kullum an zo ana akaramakallahu akaramakallahu a karamakallah a karamakallah kana zaune kana daskare a gida ba ga man shanu in za a ci abinci da shi ba sai an tafasa shi ba ko ba gaba ne ba so akwai bukatar lalle ne mu mu rinka tafasa kanmu da yawan bincike da karatu kwarai kuwa duk yadda mutum yake ji yana da ilimi akwai wanda suka fi shi ko ba ka bane ba yanzu misali zan zo in koya muku wannan littafin sai in nemi wasu malaman da sun karanta da shi watakila akwai malamai manya-manya na duniya da sun karanta shi an yi rikodin din sai in zauna in saurara don sun fi ni ilimi sun fi ni gogewa sun fi ni sanin abin sai in rinka karuwa in na san wani abin sun ji ana daɗa ƙarfafa mu gwiwa wani abin da ban san shi ba kaga na karu yanzu ku na zo ban taimake ku ba to yaya idan na je na zauna kawai da dan abin da na sani kaga kawai zan ba ku shine iya dan abin da na sani ban je na ƙara bincike ba so shi yasa ake son a yi rinka research bincike further research duk abin da mutum zai yi na ilimi ka ba wa mutane ingantaccen abu ka kyautata shi ga yanzu masu shaguna ba duk abin da aka kawo na yayi shi suke kawo ko ba ka bane wanda zamani ya kawo shi shi ake kawo mota sai ga sai a cika wannan motar ta tsufa an daina hawanta duk da tana da kwari amma ba a damu da ita ba sai a kawo sabuwa waya ta aljihun ka sai a ce ka canja wannan ka dauko sabuwa ta zamani ko ba ka bane ba to kai karatun ka tun na shekara 20 30 40 da ya wuce shi din ne dai kuma akwai wani karatun da baka sani ba kai ma me ba za ka updating naka karatun ba me yasa ba za ka je ka karo wani abu sabo ba wanda mutanen ka ba san da shi ba so muna da rauni ɗaliban ilimi a wannan janibin shi yasa za ga yawanci a wurare ana ta faɗa da mutum ya ji wani yana tasowa ya fi shi ƙoƙari sai ta ji mai hasada sai rinka jin zafi to kuma in ya fi ka bincike dole ya fi ka zaki tunda ya fi ka bincike kai kuma kana zaune jamid a sandare kake baka zuwa kana mai kana ƙara ilimi kana ƙara karatu to jama'a wajibi ne mu ƙara karatu mu ƙara bincike da muna zuwa mu karanta hadisai din nan Allah annabi ya ce kawai ba mu iya ganewa ya inganta ko bai inganta ba sai aka samu malamai suna bincike sai su gano ashe ba kowace magana ne in an ce annabi ya faɗa garanti cewa ya faɗa ba akwai wanda bai inganta ba akwai masu rauni akwai wanda sai an haɗo da wancan da wancan da wancan da wancan sai su tashi su ba da hadisi guda ɗaya mai ƙwari akwai wanda kuma daga dirasta da mai ingantacce ne kun fahimci wannan to wannan kenan dole ne a cika sallah mai karatu mai kyau a yi ainihin kira'a mai kyau idan mutum ya tozarta ta in ya kyautata sallah sallah za ta ce Allah ya tsare ka Allah ya tsare ka kamar yadda ka tsare ni sai a haura da ita sama tana da haske ita wannan sallah tana da haske sallah mai kyau sai a bude mata kofofin sama har sai idan an je wajen Allah tabaraka wa ta'ala ita wannan sallah din sai ta nemi ceto wa ma'abucinta sallan sai ta ce ya ubangiji ya Allah ya madaukakin sarki ina neman ceto wa wani nawa mana wanda yi sallah kenan idan bai cika ruku'in ta ba bai cika sujadar ta ba bai yi karatu mai kyau ba sallan nan sai ta ce ya Allah ka tozartar da wani kamar yadda ya tozartar da ni sannan sai ya haura da ita zuwa sama a haura da ita tana cikin duhu a rufe ƙofofin saman ba za ta shiga ba sai a hana a shiga da ita sai a naɗe wannan sallan kamar yadda ake naɗe tsohon tufafi sai a ɗauki sallar sai a jefi mutum a fuskarsa wal iyazu billah waɗannan a hadis ne na wa'id hadisai ne na ainihin da suke nuna wato tsoratar da masu tozartar da sallah wa an salman al-farisi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama الصلاة ميكال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين قال الله تعالى ويل للمطففين والمطفف هو المنقص للكيل أو الوزن أو الزراع أو الصلاة وعندهم وعدهم الله بويل وهو واد في جهنم تستغيث جهنم من حره نعوذ بالله منه ga wata magana mai ban tsoro salman al-farisi yake faɗa cewa manzon Allah yana cewa jama'a sallah da kuke gani fa sikeli ce as-salatu mikalun sallah sikeli ce ma'auni ne duk wanda ya cika za a cika masa duk wanda ya cika ma'auni to za a cika masa lada duk wanda ya cika sallarsa zai ga kyakkyawan sakamako duk kuma wanda yake taffafa ya tauye bai cika mudu ba to ku kun san me Allah ya faɗa akan masu tauye mudu Allah ya ce wailul lil mutaffifin azaba kwarin azaba ya tabbata ga masu tauye mudu sai mana fassarar tauye mudun ya ce almutaffif mai tauye mudu a hakika shine wanda yake tauye sikeli wajen awo ko kuma abin da ake ɗora shi a nauyi ko na zira'i da ake aunawa ko kuma sallah ashe akwai tauye mudu a cikin sallah ya ku uwana tauye mudu a me a sallah a sallah a tauye mudu a sallah Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari mummunan alkawari ga masu tauye sallarsu wani kwari ne a jahannama ita kanta wutar jahannama tana neman Allah ya tsare ta da zafin wannan kwari Allah ya tsare mu ba ku gane ba kwarin wailu ba Allah ce wailul lil mutaffifin ba to kwarin kwari ne na azaba da ukuba ta tabbata ga masu tauye sallah ta tabbata ga masu me tauye sallah kun san wani kwari ne kwari ne da a jahannama ita kanta wutar jahannama tana cewa Allah ya tsare ta da zafin wutar wailu عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما عذاب جهنم قوة tsoron teki to a jahannamin ma akwai wani kwari sunansa wailu to ita kanta jahannama tana cewa wayyo Allah Allah ka kiyaye ni da wannan wuta to shine za a jefa masu tauye sallar su ba sa yin sallah mai kyau kar ka dauka cewa ka yi ta da wuri ka yi escaping ka yi scaling ka wuce la wallahi akwai babban tashin hankali a gaban ka ranar tashin alkiyama ta yadda Allah zai tsayar da kai ya tambaye ka yanzu kai sallatawa kake mata haka akwai babban tashin hankali a gare ka lokacin da za zo a auna aikinka ka samu mafi rinjayen sallolinka Allah bai karbe su ba wannan ruku'in da kake ganin sa kamar abun banza ne wannan sujjadar da baka damu kake yin ta akan kari ba ko kake yin ta mai kyau ba komi ka yadda ka je ka koya abu ne mai kyau amma baka yadda ka je ka koyi sallah ba mota da zaka fara hawanta mota da zaka fara hawanta sai da ka je aka koya maka ko babur da zaka fara hawa sai da aka koya maka shago da zaka bude sai da ka je ka nemi mai irin business ɗinka ya ake kaza duk abin da zaka yi ka yadda ka je koya amma baka zuwa makaranta a koya maka sallah baka zuwa baka da lokacin da kake jin wa'azi a rayuwarka kai gani kake addini gado ne tunda ka tashi a gidanku babanka yana sallah mamanka tana sallah wa kafa bi zalika sharafan laka kana ganin wannan din ya ishe ka sharafa ya ishe ka daukaka amma baka zuwa makaranta to ya ilahil alamin idan baka zuwa makaranta ya zaka iya ka iya sallah yaya zaka yi irin ta annabi alaihi salatu wassalam so wannan abu akwai ban tsoro matuka akwai firgici matuka kar ku manta da hadisin da wani bawan Allah ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ya zo yau manzan Allah sallama ce assalamu alaikum manzan Allah ce wa alaikum salam ya ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli koma ka je kai sallah dan ba sallah kai ba yanzu ya je ya sake yin sallan nan ya dawo yau manzan Allah sallama manzan Allah ya ce da shi wa alaikum salam irji fa salli fa innaka lam tusalli koma ka je kai sallah dan ba sallah kai ba ya je ya sake yin wannan sallah karo na biyu ya dawo yau manzon Allah sallama annabi ya amsa sallama ya ce koma ka je ka sake sallaka dan ba sallah kai ba ya ce ya rasulallah allimni ya manzon Allah ka koya min ya ce ma husinu gaira ya ce wallahi ba zan iya yin wata sallah ba wannan ba duk sallar da nake a duniya irin wannan ci koya mun sai annabi ya koya masa ba ya huta ba amma kai yanzu ka je an koya ma ko an ce ma ana gadon iya sallah gani ana yi a masallaci shi zai saka iya gani ana yi a makarantu shi zai saka iya a bakin titi shi zai saka iya subhanallah so ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara wannan rauni wani ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إذا سجد أحدكم فليضع وجهه وأنفه ويديه على الأرض فإن الله تعالى أوحى إلي أن أسجد على على سبعة أعضاء الجبهة والأنف والكفين والركبتين وصدور القدمين وألا أكف شعرا ولا ثوبا فمن صلى ولم يعط كل عضو منها حقه لعنه هذا العضو حتى يفرغ من صلاته haka wannan hadisin ya zo cikin imamu shokani kan cikin nailul autar annabi yana cewa idan ɗayanku ya yi sujjada ya kafa goshinsa a ƙasa sosai goshinsa da hancinsa da hannayensa su taɓa ƙasa shine sujjada na ƙwarai bari ku ji sujjadar ‘yan uwana kada mun tsammanin cewa sujjadar kafa goshi ne kawai malamai suna faɗa cewa duk wanda ya yi sujjada ya kafa goshin kadai alhali hancinsa bai taba ƙasa ba in dai karan hancin ka nan bai taba ƙasa ba kamar yadda goshin ka ya taba ƙasa to sujjada ka bata cika ba ka shiga cikin waɗanda ba su cika sujjada da ruku'i ba a sallah kuma ka ji sakamakon su amma wallahi idan za ka bincika mutane da yawa sun ɗauka cewa sujjada ana yin ta ne iya goshi ne kawai ba iya goshi ba ne kaɗai dole sai hanci ya taɓa to bari ma ku ji hadisin da annabi yake faɗa yace Allah ya yi min wahayi cewa na yi sujjada akan gabbai guda bakwai sujjada ba za ta zama cikakkiyar sujjada ba sai an kafa gabbai bakwai a ƙar na ɗaya aljabhatu wal anfu goshi da hanci nan da nan wal kaffayin tafuffukan hannu guda biyu sai an sa su an shimfiɗa su duk wanda ya zo sujada ya yi haka kaga hakan nan ya kafa ‘yan yatsunsa to sujadarsa ba ta yi ba za ga wasu haka suke yi ba ta yi ba walkafain tafi kaga wannan za ka shimfiɗa su a ƙar warrukubatai ne gwiwowi guda biyu dole su haɗu kaga guda gaba nawa kenan a to shi kenan za mu ƙarasa mun zo sai ku gane lissafin wasu duril ƙadamai ne da cikin diddige guda biyu kamar ya cikin diddige guda biyu yanzu nan misalin kafa ce to sai ka kafa ta haka ina fata ana fahimta sai ka kafe kafan nan lalle in yatsunka su taba ƙasa yanzu kenan nawa biyar gaba ɗaya duk wannan lissafin wa Allah ku basharan goshi hanci tafuffuka guda biyu a gwiwoyi guda biyu diddige wannan yan yatsunka na yatsun kafanka babban yatsun nan da mabiyansa nawa kenan da goshi da hanci kwaya biyu ne ko ɗaya yawa inda nake so ku zo kenan gaba ɗaya ce ko to kaga duk wanda ya zo yin sujjada ya kafa goshi kaɗai bai hada da hanci ba kenan me bata cika ba bata cika ba to kaga wannan dole ne a yi maka bayani dole ka je makaranta rashin zuwa makaranta kuma illa ce a gare ka ya kai habibi ya kai dan uwana so ya kamata don Allah mu kiyaye saboda sallan nan malam ita ce jarin mu ba abun da ake jin tsoro aka ramka Allah irin mutuwa ita ce tashin hankali aka ce man mata faqat qamat qiyamatuhu wanda duk ya mutu kiyamarsa ta gama tashi masa malam a lokacin zaka ga lissafi a karamar Allah wannan sallolin da kake sakaci da su wannan sallolin da ke ganin ba komai bane sune abin da za a fara tambayanka awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama as-salah abu na farko da za a fara yau bawa hisabi ran tashin kiyama ita ce sallah inji nan zan Allah alaihi salatu wassalam sallan da baka damu da ita ba kaga mutane ana kiran sallah unguwa suna zaman su abin tausayi kaga mutane sun tafi kwallo a je a yi sallan magariba suna can ba za su dawo gida ba sai isha'i suna wasa da ita mai kokari ne ma zai hada magariba da isha'i wani wallahi murcikewa zai ba zai yi ta ba in an yi magana ce ai shabab ne saurayi ne ai matashi ne subhanallah sallan da ciniki yakan hana ka ka yi ta ciniki in ana ciniki sai abin nan wani bawan Allah ya ce mai gidansa miliyoniya ne miliyoniya ana harkar kuɗi a kasuwa ya ce suna gani ikon Allah mutumin nan wallahi sallah insha Allah ta'ala sai magariba sai dab da magariba yan kasuwa an rurrufe shaguna a lokacin mutumin nan ce kai kwamu ruwa ne alwala ne sallah ni bai ma azhar ba ban yi da asar ba kamar wasa wasa suna ganin kamar ko manta yake ko mai sauransu ashe tsabar sakaci ne kullun idan ya zo kasuwa waya biyu hello lafiya kalau rubuta mai rasid na dubu miliyan biyar hello an bugo yana yana wannan waya na eh ina jinka ina jinka ci gaba da magana yawa ai an sai da kayan nan kaza kaza ne kaza kaza wannan kuma yana daukar receipt wallahi suka ce haka yake yi ni suka ce suna tausayin sa abinci ma baya samu yaci a rubuta wannan invoice an yi odar kaya kwantina kaza ta sauka a kai wa custom kaza wannan kudin a kai su banki wannan a yi musu kaza wannan a yi kaza wannan a yi kaza wallahi haka za a zo ana sulale ana tafiya sallah mutumin nan ba zai je sallah ba sai 'yan kasuwa an sallami 'yan kasuwa sun tafi duka idan sun tafi shikenan kasuwa ta yi kar shikenan sai abin ba ku yi ba ku kyale shi kawai hey khalibas an gane ko shikenan sai ka sai mutumin nan ya zo a lokacin za a miƙo masa yar buta ya zo ya hada ya alwala ya sallasa subhanallah Allah ka raba mu da tauye ibadanmu ai to sannan annabi ya ce wala wa Allah akufa sha'ran wala thawban ga wani hukunci kuma ga waɗanda suke da gashi duk wanda yake da tarin gashi da yawa kamar laraba suna da gashi haka faɗarsu wasu to duk wanda yake da tarin gashi da yawa idan ya zo yin sujada ba a so ya naɗe gashin ya bar gashin shi ma yi sujada gaba ɗaya ya zubo gaba ɗaya sannan duk wanda yake da babbar riga ko yake da mayafi shi ma idan ya zo ya sallah musamman in shi kaɗai ne ba a sahu ba don a sahu ne wannan ba zai yi ba idan dai a sallah ne to a saki babbar rigar sallah da ake ake naɗe babbar riga ai haka mutum ya sa ya nannaɗe ta ya nannaɗe ta ya yi sujada tana matse to wannan ba daidai ba ne a buɗe ta ita ma ta taɓa ƙasa ta sujada ta gaida ubangiji amma idan kuma a cikin sahu ne kaga akwai takurawa saboda watakila dan uwanka zai sujada akan rigarka ko ya kafa goshinsa a kai ko kuma na makamancin wannan amma musamman dai mutum yana gida yana sallah shi kadai ko ya makara yana sallah ko shine liman to sake riga ake sai a sake ta a haka idan an yi sujada duk ta zube ita ma a ƙasa haka annabi ya ce kada a nade gashi kada a nade ainihin wato sutura duk wanda ya sallah bai ba wa kowace gaba hakkinta ba wannan gaba sai ta tsine masa albarka har ya gama sallarsa Allah kiyaye mu روى البخاري عن هذيفة بن اليمان أنه رأى رجلا يصلي ولا يتم ركوع الصلاة ولا سجودها فقال له هذيفة ما صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم wani bawan Allah kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito daga Huzaifa ibn al-Yamani ya ga wani mutum yana yin sallah baya cika ruku'i a cikin sallarsa baya cika sujjada a cikin sallarsa wa ya ganshi Huzaifa ne ya ganshi Huzaifa ibn al-Yamani sai Huzaifa ya ce da shi da ka kuskura ka mutu kana irin wannan sallah ba ka yi ruku'i mai kyau, ba ka sujjada mai kyau, da ka mutu akan hanyar da ba ta annan Muhammadu ba, sallallahu Alaihi wasallama, kaga kuwa iya asara akan kallon mutum ya mutu akan hanyar da ba ta manzan Allah ba. Wani hadisin imamun Nasa'i da imamul Bukhari duk sun ruwaito shi da Ibn Hibban da imamul Baihaqi. Wa fi riwayati Abi Dawuda annahu qala منذ كم تصلي هذه الصلاة وذيفا kai. shekara nawa kai kana irin wannan sallah qala منذ arba'ina sana yace shekara ta arba'in ina wannan sallah qala ma sallaita منذ arba'ina sanatan minhu shay'an yace wallahi shekara ka arba'in yanzu ba kai sallah ba ma sallaita منذ arba'ina sanatan shay'an shekaru arba'in nan da suka wuce gaba daya kai sallar banza walau mitta ala zalika mita ala gairi fitrati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da ka mutu akan wannan yanayi wallahi da ka mutu akan hanyar da ba ta annabi ba hadisi ne sahihi ibnu hibban da imam al-baihaqi suka ruwaito shi la ilaha illallah an ku gane hadisin nan mutum ne ya wayi gari yana yin sallah shekara arba'in ba a daidai yake yi ba amma ina so wato akwai abin da ke so ku mai da hankali a kai menene aka ce baya yin daidai baya cika ruku'i baya cika sujada ka duba mutane da suke ruku'i a sallarsu ka duba mutane da suke sujada a sallarsu manzo Allah ya ce idan kai ruku'i dole bayan ka ya miƙe ba doro ake ba ya miƙe straight bayan ka ya miƙe sosai ka ya kalli inda za ka yi sujjada ko ya kalli 'yan yatsunka guda biyu manya na ƙafa shine zai baka accurate ruku'i sannan kuma kada ka naɗe gwiwarka duk wanda ya ruku'i ya naɗe gwiwarsa ya ɗan lankwashe to ruku'in su bai ba gwiwan nan miƙe ta ake tar gadon bayan nan a miƙe shi a miƙe kan nan kada a ɗaga shi ya kalli sama kagan ka kalli sama kana hango gaban ka kenan to ba ce kai haka ba rukuyi sannan kuma kada ka sunkuya ka leƙo na baya shi ma rukuyin ka bai ba to dole ya zama me ka yi shi a seti haka annabi ya koyar jama'a saboda muhimmancin sallah manzo Allah munbari fa ya hau munbari ya hau a aikace ya ce musu kun gani kun koya suka ce kun koya sujada fa ya ce idan ka zo sujada aka ce ka gashi an yi bayanin gaban da zaka shimfiɗa su dole sai kai tunani ka ga shin idan ka zo yin sallah a sujadarka waɗannan gabbai guda bakwai da annabi ya faɗa kana ɗora su a kan inda annabi ya ce ajiye su kana yi bayan wannan annabi ya ce kada ka kada ka matse tumbinka da gwiwowinka kamar yadda muka aikata practically ka buɗe a samu tsakanin cikinka da cinyarka a samu dabba za ta iya wucewa 'yar ƙaramar dabba ko dai kaza ko zakara ba ba ɗan tsako ba yawwa babbar kaza don an jina ce kaza kar wani ya ɗauka ɗan tsako ake ne babban zakara ko ɗan akuya ɗan ƙarami ko zomo mai ɗan tudu shi ma ba ƙarami ba dole a samu wucewar wata dabba don mai don kada ka shaƙe amma mutum ka yana sujada yana nishi saboda kafafuwansa sun danne cikinsa bai ba budewa za ka yi sosai budewa za ka yi sosai haka annabi ya ce kuma goshinka da hancin kamar yadda muka yi bayani ya taba ƙasa ga kuma addu'o'in da aka ce a cikin as-sujada da ruku'i Huzaifa ya ga ikon Allah ya ga yana yin sallah yake masa nasiha amma mu yanzu zaka zo mutum yana yin sallah ba daidai ba ko magana ba za ka yi mai ba baka isa maka masa magana ba in ya maka in ka masa magana ba zai ce mala ina ruwanka da sallata saboda tsabar jahiliya amma idan yana tafiya a motarsa kaga lambarsa ta kwance za ta faɗi sai ka ce tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya je ka gyara lambar motar ka za ta faɗi kaka ya sarar dubu kaza zai ce Allah ya maka albarka na gode saboda wai ka taimake shi amma in baya sallah mai kyau idan ya idar ka ce tsaya tsaya tsaya tsaya kaga wannan sallar da kake yi kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane in ba sa'a ba sai hauka da fada ya jama'a mu yi wa kanmu qiyamul laili kuma sahabbai suna da saraha ba wani boye boye ce wallahi da ka mutu kana yin irin wannan sallar to da ka mutu ba a hanyar annabi ba ya ce shekararsa arba'in yana yi ba ruwan ku zai fara shekara arba'in so Allah ba ruwansa da shekarun da kai kana sallah fa kai ka tabbatar kana yin sallah mai kyau kuma ba a iya gane sallah mai kyau jama'a sai an je makaranta da nan ne muke faɗa muna maimaitawa masallatan unguwa limaman unguwa manya-manyan limamai na gari ya kamata a sanya karatu ana karantar da mutane a masallatai masallaci ba an yi shi ne dan a zo a yi salloli biyar a tashi a rufe shi ba a sa karatu al'umma suna da hakkin a koya musu ta amma matsalar mu shine yawa yawan masallatan mu a garin nan musamman na gargajiya ba a karatu kaga babban masallaci a gari babban masallaci a gari watakila a kofar fadama ka tsaya kai tunani ka ta zuwa bayan magariba zuwa isha'i ba ka taba ganin wani malami yana zuwa yana karantar da mutane a wurin ba babu darasi bayan asuba babu bayan azhar babu bayan la'asar babu bayan magariba kai nasiha ma wallahi ba a yi to yaushe al'umma za su koyi addini ba kwa koyar da su a masallatai kuma bude makarantu a masallatai karantar da mutane a masallatai shi ne zai sa duk limamin da yake neman kujerar limanci sai ya yi karatu amma kun kyale su ba kwa kwamitin ɗinsu ku sa su rinka karantar da mamunsu shi sa kawai limami zai zo tun da ya zama liman shi kenan sai shanta ke miƙe wuya in akwai ɗan abin jin daɗi ya ta ƙiba yana ta tumbinsa baya koyar da kowa komai ko tambaya ba za a yi ba tambaya wani bawan Allah ya tashi a wani masallaci a cikin gari na iyaye ne da kakanni da yan uwa shekara aru aru masallaci shi ya je wani guri ya ga ana dan darasi yana abin nan sai ya ce ya tashi ya dan nemi izinin liman haka kamar sanarwa zai yi ya ce akwai dan abu jawabi da Allah ya dan tashi ce bismillah suka miƙe sai aka jina innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa kaza wa kaza wa kaza yace jama'a assalamu alaikum ina so in tunatar da mu yar kalma da za ta mana amfani daga cikin masallacin wani dattijo yace kai yace waye wannan yace karka mana izala anan maza maza yace yau shekara nawa ba a taba wa'azi anan masallacin ba tafi can wajen masallacin ku je malam yaron nan dole aka tsayar da shi dole ya haƙura dan Allah dan uwana me laifi dan wani ya tashi ya tunatar da mu ga yadda ake rukuyi kuma duk karatun da muke karanta hadisan na annabi a masallaci yayi me yasa malaman gargajiya suke hana a karantar da mutane addini ku hana mutane su yi karatu idan an bude makarantu a unguwanni su je a ta hada baki da su su yaƙi masu bude karatun nan DPO DPO a garin nan sau nawa ana kai masa karan wai an bude majalisi a unguwa ana rikici da shi muta wallahi ba za su irgu ba sai ka je ai su malam wane ai su liman wane ai ba su yadda ba to ba su yadda ba tunda shi baya karantar a masallacinsa dole ko matasa sun zo sun bude a wani guri za su karantar iyake su saboda suna ganin waɗannan matasan za su ɗebe jama'ar suna ganin al'umma yanzu ilimi suke so za su koma can su kuma ba su karantar da mutane ba kuma suna ganin kamar wato is late to cry a wajensu kuma but it's not it's not too late to cry ba su makara ba wallahi jama'a dole mu karantar da mutane addini shi yasa aqida ahlus sunna ta ginu ne akan karatu a rabu da mutane da abubuwan da suke yi a zo a ba su ilimi wallahi za su yi seti to amma malam karantarwar ce ta yi kaɗan ta yi kaɗan yau mun waye gari a garin nan a garin nan ina gaya muku a garin nan wallahi yara matasa suka bude a masallaci suna karan qur'ani suke karantawa wallahi aka zo ana yaƙa su sai da aka yi saurin DPO DPO mu mu wazifa za mu yi ka ji wani abin kunya aka na makalla su kuma yara suka ce mu gaskiya qur'ani muke so a abin nan Qur'ani a karanta Qur'ani iyaye su koya mana Qur'ani malamai a zuwa koya mana Qur'ani suka nemo malamin suka ce Qur'ani zai musu su kuma wannan suka ce a ba za a yi Qur'ani ba mu muna da ɗariƙar mu muna da addinin muna da kaza da kaza da kaza aka su wurin jifiyo ana ana hira ana tattaunawa ya aka kowa ka hujjarsa sai shi jifiyo ya ce wai wannan ku da kuke karanta Qur'anin nan daga ina suka ce annabi ne ya ce a karanta Allah ne ya ce a karanta su kuma wannan fa ka ce ai suna yin ɗariƙar wane ne shehu tijani sai to shi ribon ba musulmi ba sai ce who is shehu tijani aka aka suka ce suka ce wani babban malami ne sai ce a ina yake a wani gari yake sai suka ce ba ɗan Najeriya ba sai ce shut up ya ce za ku zo kuna mana addinin wanda ba ɗan Najeriya ba yace ba ba ba ka lura kai mai uzuri shi ba musulmi bane yace ah ku yanzu addinin na kuma ba na dan Najeriya bane ba ni nan na an kawo ni ne na kare hakkin yan Najeriya yace ku je ku ta karatu Qur'ani ku dan Allah ka duba wani abun kunya da kaskanci mala akwai fa wurin da fa ake yi su yaran matasan suna karanta Qur'ani su kuma wannan suna ta la ilaha illallah su kuma wannan suna karanta bakara waɗannan suna sauti yana ta addu'a musulmi musulmi ya kamata ku sulhunta ilimi shine gaba zikiri ko a gidanka ai zaka yi ko ba ka bane ba in kana so ka je ɗakin matarka ka yi mana ba wanda yake ganin ka masallaci kuma ku bari a karantar da mutane sunna a ɗora su akan aƙida ta ƙwarai da wannan ne za mu samu seti in ba haka ba kuma za mu ta shan wahala kamar yadda yanzu ɗin ma muna nan muna ta shan wahala Allah ya fi mana to shine sai yake cewa Imam Hassan al-Basri yana faɗa yabna adam ayu shay'in ya'izzu alayka min dinika idza hanat alayka salatuka ya kai dan adam wannan wa'azi ne Hassan al-Basri yake yi kai ko menene zai girmama gare ka ya zama mai matsayi a gare ka yayin da sallarka ta wulakanta a wajenka wa anta awwalu ma tus'alu anha yawmal qiyama kuma ka sani cewa abu na farko da za a tambaye ka ranar kiyama ita ce sallarka kama taqaddama min qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya gabata daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu al-abdu yawm alaihi yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu abin na farko da za a fara yi wa bawa hisabi ranar tashin kiyama a cikin aikin sa sallarsa fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha idan sallah ta yi kyau ya rabauta ya kuma kubuta wa in fasadat faqad khaba wa khasir idan kuma ta lalace to ya taɓe ya yi hasara fa'in in taƙasa min alfaridati shay'an idan farillaka wani abu ya tawaya a ciki ya Allah ta'ala Allah zai ce unduru halli abdi min tatawu'in ku duba shin bawana yana da wani tatawu'i fayukmilu bihi ko fayukammalu bihi man taqasa min alfarida a cika masa abin da ya tauye na daga farilla ثم يكون سائر عملي كذلك sauran ayyuka ma sai su zamanto kamar haka haka imam ahmad ya rawaito wannan hadisin imam abu dawud da imam tirmidhi kenan anan fa yanbaghi lil abdi an yastakthira min an nawafili hatta yukmala bihi man taq yukmila bihi man taqasa min fara'idihi wa billahi tawfiq yana da kyau inji imam az-zahabi bawa ya yawaita yin nafilfili dan ya kammala abin da ya tauye daga cikin farillarsa abin da ake nufi ya koyan uwana bayan sallah ta farilla guda biyar bayan azumi na farilla na ramadana to akwai kuma na filfili na sallah bayan azhar ko kafin azhar bayan azhar kafin asubahi sannan kafin la'asar bayan magariba bayan isha wadannan nawafil da kuma qiyamul laili ku yawaita yin su saboda idan aka zo maka hisabi ranar tashin kiyama sai aka samu farillan nan cikin sallolinka wata ta samu matsala ta samu tasgaro ba ta cika ba sai Allah ya ce da mala'iku ku duba mun shin bawan nan yana sallan nafilfili yana da nafilfili na bayan magariba da ya yi su yana da na bayan isha'i da ya yi su yana da na kafin asubahi da ya yi yana da ƙiyamun lailin dare da ya yi sai a ce eh sai ce to ku ɗebo a cika ta masa farillar da irasa wato wannan shine sirrin yawaita yin nafila kaga farillar nan da muke babu garanti wataƙila tsautsayi ya sa ka je ka bi wani liman ɗan gada-gada ko ba haka bane ba ya je ɓaran muku sallaku a kiyama a zo a rubuta maka babu wataƙila kai kanka a gaggauce wata rana ana jiran ka za ku je wani guri baka samu nutsuwa ba Allahu akbar Allah sami Allahu liman Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum mu tafi kai gaggawa ka gama kuma wallahi muna yi malam wani uzuri yakan zo ya gindaya watakila a airport ne jirgi zai tashi kai maza maza kai sallah yana iya faruwa watakila kasuwa ne wata dan wata ta zo za ta yi sayayya a shagon ka tana cewa mu in ba zai gama sallan nan ba mu tafi mu je shagon gaba kai maza ka zaka kammala yana iya faruwa ko ba ka bane ba watakila watakila a'a za a fara salari ne a'a za ku yi tafiya ne a'a gwamna ne kira ka a'a mai gidanka ne kira ka kuma kana sallah a'a waye mutum ya zo ya gaggawa yana irin wannan incidences suna faruwa da yawa la tu'addu wa la tusa sai mutum sallar a gaggauci kai da kanka idan ka je gida ka tuna irin wannan sallar sai ka kai gaskiya baka yi wa kanka adalci ba to wannan shine idan an je kiyama sai a duba nafilfilin ka sai a cika ta to baka yi kai kullun an yi magariba da an yi yanda ka san an soke ka a masallacin ku haka kake tashi a put ka mike ka tafi isha'i ba ruwanka da nafila kuma a gida da mun ka kwanta kamar doya baka tashi sai an mirgina ka hakan azumi bayan ramadana din ramadana din ana bukatar nafilfili yawmul khamis yawmul itnain litinin alhamis a duk wata a yi azumin nafila kwaya uku azumin arfa azumin ashura tasu'a azumin sitti shawwal azumin ayyamul bidi sha uku sha hudu sha biyar a ƙarshen a cikin kowane wata fararen kwanaki lokacin farin wata duk ana azumtan waɗannan da su ne za a duba bayan ladansu idan ramadan ɗinka tana da matsala to sai a ɗauka a kammala maka to amma ya ɗan uwana idan ba ka yi fa akwai wanda fa wallahi azumi daga ramadan sai ramadan in sha Allahu baya azumin alamis ko litinin bai taɓa yi ba kuma baya gabansa idan wani yana yi mata ɗallewa ne akwai ta ƙayan wani har azumi kike nafila da Allah ka mana addu'a Allah samu adanshin ku eh waya shi yana ga shi ya ƙetare ba zai ba to wannan din sai ya riga ka wucewa wallahi wallahi a kiyama sai ka ganka a gosulo abokinka ya zo yana maka na yi gaba wallahi sai ka ci sa aka iso shi kuma ko aljannar aka je tasa daban ce da taka farai da gaske imamu tirmidhi ya rubuta mana hadisi a aljannan ma darajat ne aka dauka dan an shiga aljanna wai kowa da kowa ɗaya ne ina akwai VIP akwai first class akwai waye akwai wa duk abin da ka sani ba akwai ayo ai malam shine adalci yanzu wani malam za ga yau din nan wani sai ya kusan rabin dare zai yana sallah wani kuma ya kwana yana bacci ka ka hada su na'am duk musulmi ne ba matsala yan aljanna ne wani in ya zo baya da sadaka taimako yake bayarwa sosai wani kuma ya ce kai akwai yan nauyi akwai matsaloli kaɗan zai bayar to kai ka hada su shi yasa Allah ce wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun a cikin wannan masu tsere su tsere babin karshe uqubatu tarikul jama'a uquba ga wanda ya bar sallar jami'i Allah ka kubutar da mu wa fi uqubati tarikus salatil jama'a as-salafi jama'a ma'al qudra akan uqubar wanda ya bar sallar jam'i kuma yana da iko Allah yana cewa yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun wannan aya da aka kawo ta a cikin suratul qalam yace wa dhalika yawmal qiyamati yakshahum dhullatun nadama ranar tashin alkiyama tozarta na nadama wulakanta da nadama shine zai lullube waɗanda suke masu tozarta yin sallah da ƙin yinta waqad kanu fi duniya yud'auna ila sujudi a duniya ana kiran su zo su yi sallah shine as-sujud anan amma ina ba sa yi wahum salimun yani ila salati al-maktubati bi adhanin wa iqama ko bil adhani wal iqama a kira sallah ta da iqama suna ji amma wallahi ba za su zo ba وقال سعيد بن المسيب فسر ايك كانوا يسمعون سعيد بن المسيب cikin tabi'ai yake cewa waɗannan mutane da za su shiga wulakanci da tozarta a kiyama ana kiran hayya ala sala hayya ala fala suna jin ladani yana tai fala yujibuna wa hum asihha salimun ba za su amsa ba kuma lafiyarsu ba abin da ya same su ne salimun su ƙi yud'auna ila sujud ku zo ku yi sallah yani ana musu kiran sallah ba su da rauni ba su da ciwo ba su da matsala amma ba za su zo ba ka'abul ahbari yake cewa wallahi ma unzilat hadhihi al-aya illa fil ladina taqallabu anil jama'a wallahi wannan ayar ba a saukar da ita ba sai dan bayanin masu kin zuwa sallar jam'i wanda ba sa sallar jam'i a anguwarsu, ba sa sallar jam'i a kasuwarsu, ba sa sallar jam'i a ma'aikatarsu, ba sa sallar jam'i a duk inda suke, su dai musulmi ne amma su kadai suke sallah. Akwai wanda za ka tsaya ka duba shi a anguwarku karab kacab babu masallacin da yake zuwa, ka bi shi a ma'aikatarsu karab kacab ba da inda yake zuwa yana sallah. Ka bi shi a kasuwarsa a shagonsa yake sallah baya zuwa kiran sallah ba da shi ake yi ba in an kira ma baya jin shi aka kira fa ayyu wa'idun ashad wa ablag min hadha liman taraka salata fil jama'a ma al qudrati ala itiyaniha wani irin narkon azaba ne yafi tsanani yafi kaiwa matuƙa irin wannan wanda yake yana da ikon yin sallah a cikin jam'i amma ya ƙi zuwa ka ji da kyau dan uwana da kai ake nima da nake magana din nan da ni ake ina da iko na ki zuwa jami'i kana da iko lafiya ka galau ka ki zuwa jami'i kana ji wa amma wa amma min as-sunnati fama sabata fi sahihaini a cikin sunna ya zo cikin sahih bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yana faɗa ku ji laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fa ya an-nas haqiqa wallahi na himmatu na yi umarni a tayar da sallah a yi ikama sannan in umarci wani mutum ya yi wa mutane limanci sun ma an talik bi rijalin ma'ahum hazmun min hatabin ila qaumin la yashhaduna salata fil jama'a sannan in tashi in tafi tare da mutane da ke kusa da ni ko wanda suke tare da ni suna tare da ɗauri ɗauri na itace mu tashi mu tafi mu je mu tarar da mutanen da ba sa halattar sallan jam'i da kayan itace fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar in ji in kone gidajensu da wuta manzo Allah ya ce shine hukuncin su zan bi su gida gida malamai suka ce wai yanzu abin da ya kai ga manzon Allah shi din ya haƙura da yin sallar jam'in a masallacinsa ya nada wani ya limanci ya sa a yi dakon itace a tafi gidajen waɗanda ba sa zuwa jam'i masu kwanciya a gida masu zama a gida ba sa fita jam'i annabi ya ce in bunkawa gidan wuta kana jin karamin aiki ne inda yanzu ne sai a ce ya ɗebi fetur ya tafi ya rasulallah fidaka abi wa ummi ya habiballah fansaka ya manzan Allah babana da mahaifiyata ina ma da ka zo wannan zamani kai ga ikon Allah ka ga al'ummaka ka ga al'ummaka malam saboda rauni malam ta kai ga yanzu a wasu wuraren mutumin da yake zuwa yana yin sallah biyar kullum wato zuwa ake a sa masa security a wasu kasashen ana tomasa wallahi kada Allah ka mana wannan tsarin kasar nan a cikin kasashen laraba wannan kasashen musulmi akwai inda ake sa wa mutum security yan sss su rinka bin sa in mai zuwa sallah biyar ne kullum to wannan tero ne yana cikin terrorist a zo a yi ta kama su sun kafa doka cewa kuma a daina barin masallatai ya abu ɗaya mutane su zo zauna suna karatu sun yi sallah a rufe kowa ya tashi tafi wallahi akwai inda ba sa bari ma a kira sallah a ƙasashen musulmi no no no disturbance wai takurawa ne warai kuwa na sha faɗa na mimita ko anan abuja akwai inda anguwannin da ba a kira sallah a nan mu ma a ƙasan nan suna nan yan ta'adda sun samu gindin zama daga nan za su rinka fitar da tsare-tsaren wai wasu suna cewa za a yi yanzu tsare-tsare manya-manyan biranen Najeriya za a zo a sake gina wasu garurrukan birane waɗanda gaskiya ba za a kawo tsare-tsaren na ita kiran sallah manya-manyan masallatai ana kiran sallah na da mutane a duk wanda zai je kiran sallah ya je cikin gari ya abin nan sauransu malam akwai inda ake wannan kuma ina gaya ma akwai mutanen da suke da wannan tsarin wani bawan Allah yake gaya mun yake cewa wani ya zo neman haya a wata unguwa ai zai sai gida kai ya ga gida mai kyau ya yi masa location ya yi komai ya yi mashi daidai ya zo an gama za a lale za a biya kuɗi ya zo duba yana duba sai wata rana ya zo sai ji kiran sallah a bayan gidan shi ya ga wani tafkeken masallaci ya ce wai ya ce ina ya ce ai ciniki ya tashi ya ce ina ya ce ai ba na son gida kusa da masallaci ina za su tashe ni ina bacci za su takura mun kullum binif sau biyar kiran sallah biyar akbar ladan yana maka ihu kana abana ina wallahi tallahi cinikin da ba a yi ba kenan ya fasa ku ji da kyau da babban baki da wasali kuma dan uwanka ne musulmi ya karam kalla in yayi wasa ma kai wasa sai ce kai kafiri ne ma kai in ya ga dama to yanzu wannan akram kallah shi ne zai kwanta gidan sai fita sallah sai zai fita ba to sai dai mu ta addu'a kada Allah ya kawo mu irin wannan lokaci mu gani kuma Allah ya karye wannan tsarin ba zai yi alkawarin zai kona gidan wani ba wala ya tawa'adu bi harqi buyutin bin nari illa ala tarki wajibin annabi ba zai ce a ce a je a kona gidan wani ba in dai ba wajibi aka bari ba ma ma fil buyuti min adh-dhurriyya wal mata' duk da cewa a cikin gidajen akwai zuriya akwai kayayyaki wa fi sahihi muslim anna rajulan a'ma ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid a cikin sahih muslim ya zo wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makaho ne yace ya manzon Allah bani da dan jagoran da zai ja ni zuwa masallaci وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه أبو داود عن عمرو بن أم عن, عن عمرو ابن أم مكتوم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع وأنا ضرير البصر الشاسع الدار أي بعيد الدار ولي قائد لا لا يلائمني فهل لي رخصة أن أسلي في بيتي فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة sai muslim ya tabbata hadisi wani mutum makaho akramaka Allah makaho da baya gani ya zo wajen manzan Allah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ni makaho ne ina da wato ba ni da ɗan jagora jagora mai rike masa sanda da zai kai shi masallaci ba ni da shi ya manzan Allah ina neman kai min rahusa ka sauƙaƙa min na yi sallah a gidana sai manzan Allah ce an maka afuwa ka je kai sallarka a gidanka tunda baka da ɗan jagora falamma walla da'ahu yayin da ya juya baya shi makahon yana tafiya shi ya samu rahusa ko sai annabi ya ce dawo sai manzo Allah ce hal tasma'un nida bis sala kai kana jin kiran sallah hak wato makahon nan da ya tafi yayi nisa watakila da ya sha to ba za su yi ƙarya ba sai ce na'am ina ji sai manzo Allah ce to fa ajib to sai ka amsa kiran sallan nan ko makaho ne aka kira sallah wallahi sai ya fita ba irin ka ba kai da ana kiran sallah zaka ce hajji ya kara mun bargo yi kwarai kuwa wani ma ce zai rufe mun wundan nan da Allah karan kiran sallah yana damuna rufe mun wundan ko yayanka suna baba an kira sallah cewa ina zuwa ku je makaho annabi ya ce fa ajib a wata riwayar ta abu dawuda ɗan gidan ablabin umar maktum shi ne zo yake ba da labari a ibn umar maktum shi ya zo yake ba da labari ya ce ya manzan Allah a madina akwai yawan kunami akwai yawan wato dabbobi masu cutarwa irin su kyarkeci da kuraye da sauransu a wancan lokacin ni kuma makaho ne gidana kuma shasi'ud dari mai nisa ne daga masallaci wali qa'idun la yula'imuni kuma ina da dan jagoran da bai dace da ni ba ma na dan sakaci ne jagoran na bai da kirki fa hal li rukhsa ina da ina da wata rahusa in yi sallah a gidana sai annabi ce kai kana jin kiran sallah sai ce kware manzo Allah ce tufajib sai ka amsa fa inni la ajidu laka rukhsa ni kan ban samu maka wata rahusa ba sai ka zo فهذا رجل درير البصر شكى ما يجد من المشقة من مجيئه إلى المسجد وليس له قائد يقوده إلى المسجد ومع هذا لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيته فكيف بمن يكون صحيح البصر سليما سليما لا أذر له ولهذا لما سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يصلي في جماعة ولا يجمع فقال إن مات على هذا فهو في النار Imam Zabi ya ce yanzu wannan mutumin makaho ne ya kawo kukansa wajen annabi cewa yana cikin wahala da kunci kafin ya zo masallaci kuma ba shi da ɗan jagora da zai jagorance shi ko kuma ba da ɗan jagora na ƙwarai amma duk da haka manzala bai masa rahusa ba cewa ya sallah a gidansa yaya mutumin da yake lafiyarsa kalau idansa yana gani sahih albasar saliman la udra lahu lafiyarsa kalau bayi da uzuri yaya zai zauna a gida baya zuwa jam'i jama'a wannan fa bulala ce ga masu yin sallah a gida ba sa jam'i yaya mai lafiya zai zauna baya jam'i shi sa aka tambayi abdullahi dan abbas wani mutum kullum yana yin sallah da ranar sallah sallah da daddare sallah sallah amma fa baya yin sallah a cikin jam'i baya zuwa sallar juma'a baya sallar jam'i baya zuwa juma'a wala yujammi sai an abdullahi dan ba ce dum in dai ya mutu a wannan yanayi ka lura malam sallah yake da daddare da rana ma ta sallah shi shi kadai amma baya zuwa jam'i kuma baya zuwa sallar juma'a duk taro na jam'i baya zuwa in dai na sallah ne baya zuwa ablada wasu shi in ya mutu a wannan yanayi dan wuta ne saƙon shi ne duk wanda baya zuwa jam'i ya mutu malam dan wuta ne kai malam abin ba daɗi zancen yana da nauyi akwai haɗari akwai haɗari matuƙa wa abu huraira لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذ- مذابا خير له من أن يسمع النداء ولا يجيب أبو هريرة yake cewa wallahi a cika wa mutum kunnensa da harsashi a cika masa kunnensa da harsashi ko da dalma narkakkiyar dalma shi ya fi masa alheri akan ya ji kiran sallah amma ba zai amsa kiran sallan ba an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas har yanzu yake cewa manzo Allah yana cewa man sami almunadi bi salati falam yamna'ahu min min ittiba'ihi udhr duk wanda ya ji mai kiran sallah bai ba wani uzurin da ya hana shi ainihin wato zuwa masallaci ba aka ce wa mal uzur ya rasulullah me uzurin ya manzo Allah ya ce khawfun aw maradun aw maradun lam tuqbal minhu salatu allati salla yani fi baitihi hadisi abu dawud ya rawaito shi da ibnu maja da ibnu hibban albani ya inganta shi a cikin da'iful jami ya inganta shi kan banda lafazin wa mal uzr din ya ce sahihi ne banda wa mal uzr din ku ji wannan hadisin malam manzo Allah yana cewa duk wanda ya ji kiran mai kiran sallah babu wani abu da ya hana shi ya bi wannan kiran sallah ya je yi sallah to wallahi ko ya sallan Allah ba zai karba ba in ya salla a gidan shi ba uzuri haka kawai ya zauna ya salla to me uzurin tsoro me tsoro yana jin tsoron wani yana bin sa bashi in ya je za a kama shi a masallaci malaman fiqh sun ba da fatawa cewa duk wanda ake bin sa bashi a masallaci ya tabbatar mai bin sa bashi zai zo ya tarakkubin sa to ya hakura da jami'in ai kwarai da gaske kudi yake banka ya bincika ina kake ya je da safi an ce kullum kai karfe hudu da rabi ma ka fita tsuntsu sarkin sammako yaushe kake dawowa da daddare wallahi duk makota ba wanda isi ce garan da kake dawowa to a ina kake sallah ce amma ana ganin kana zuwa wani masallaci sallah bayan la'asar ko da magariba ko da isha'i sai aka samu labari ya zo maka cewa mai bin ka bashi ya je ya seta zai zauna a masallaci da ya yana jan carbi yana lura kana zuwa zai sa a naɗe ka da ka ji labari a karamar kalla ka haƙura da jam'in ya halatta kai sallah a gidanka malam ka duba musulunci da sauƙi ai kwarai da gaske da ka ji dugu-dugu akwai matsala in dai tsoro ne to ka haƙura ko rashin lafiya Allah ya mana afuwa Imam al-Hakim ya ruwaito a cikin Mustadrak daga Abdullahi dan Abbas ke cewa manzo Allah yana cewa salasatun la'anahumullah mutane uku Allah ya tsine musu man taqaddama qauman wa hum lahu karihuna wanda ya wuce mutane limanci ba sa son sa liman din dole kenan ina ruwan sai kai kaje wai ana rikici ne da wani liman in ya zo wuce sai ya ce malam sai kai wallahi sai na insha Allah da ba dan hadisin za'ibi bane da kaji jiki duk wanda ya wuce mutane yana musulmanci ba sa son sa to la'anta ce amma hadisin za'ifi ne albani ce za'ifi ne za'iful isnad to amma me ma nan zuwa ba a son ka sai kai ba sa son ka hakura mana in dai ba akwai wata manufa ta duniya ba ba kwa so a shikenan eh ya fi sauki ya karama kallah ba wani damuwa ku sa wanda kuke so abubakar wata ran manzan Allah ya makara bai zo ba ya je sulhu ne aka jira aka jira bai zo ba sai bilal ya zo ya same shi ce ya abakar siddiq ko za ka yi mana sallah manzan Allah bai samu zuwa ba sai ce in shi itum in kuna so eh idan kuna so sai muku in ba kwa so ba ku sa wani ya yi muku me ya zafi a zo ana faɗa liman da na'ibi shi liman ya rike wuta ya ke ba wani ibi dama ko ana faɗa liman da ladan shi ladan yana zargin liman ana kawo 'yan sadaka baya tunawa da shi shi an bashi da ihu da yawan ya ce ni ban fi kama wahala ba in ji ladan in tambaye ku a tunaninku da ladan da liman wa ya fi falala ladan shi ne nassi ya zo aka yi ta magana akan falalarsa da matsayinsa kuma wannan shi ne ra'ayin jimhurin malamai shi ya fi falala suka ce ladan ya fi a masallacin da kake ganin ladan da kake ganin sa banza banza ya fi ka kun yadda ko to ya za a yi da masallacin manzan Allah da Bilal haka ne mana ku ba na tambaye ku na ce kun yadda kuka ce kun yadda nan kan ba jawabi ko eh special ne ko shine wasu malamai suka ce kar ma ku sake wannan magana ya za ka haɗa ladan da liman ladan ya fi yake bin liman liman fa gaba ɗaya fa kowa a bayan shi yake suka ce ko manzan Allah kullum yana zaben abin da yake afdal ne suka ce a a ai ladan ya fi liman suka ce shi manzan Allah yana da wani kes ne na daban saboda shi shugaba ne ya shagaltu da harka ta shugabancin mutane sulhu da wane ne da wane ne so wata ran ma za a zo kiran sallan ko baya nan ko na makamanci wannan nauyi ya masa yawa sai ya wakilta wani me yasa bai yi kiran sallan ba wai don kiran sallah bai da matsayi ba a a kiran sallah yana da babban matsayi to amma shagulgula nauyi ya masa yawa shi yasa baya kiran sallah shi sa aka samu riwaya Umar yana cewa wallahi da ba dan nauyin halifanci ba da na zama ladan Umar dan Khattab yake fada to wannan ribar kafa ne mu tafi wa mar'atun batat wa zawjuha saqitun alaiha da matar da ta kwana mijinta yana fushi da ita wa rajulun sami'a hayya ala salati hayya ala falahi thumma lam yajib da mutumin da ya ji hayya ala salah hayya ala falah bai amsa ba Ali bin Abi Talib yake cewa la salata li jari al-masjid illa fil masjidi makocin masallaci bayi da sallah in dai ba cikin masallaci yayi ba aka ce wa man jarul masjidi waye makocin masallaci sai aliyu ya ce man sami al'adana wanda ya ji kiran sallah wannan riwayar ta magana aliyu isnadi ne sahihi wancan kuma hadisin na tirmizi ne bai inganta ba albani ya raunana shi matar da ta kwana mijinta yana fushi da ita ita ce matar da ta kaurace wa mijinta ko matar da ta yi wa mijinta wato wato ta gaya masa bakar magana ko ta wulakanta shi ko ta tsorarsa shi kamar yadda ake to ku yi haƙuri insha Allah wata mai zuwa in mun zo mun ga mun gama wannan tariku salati sai mu dan broshin wannan kawai mu kammala sai mu shiga man'u zakati magana akan hana zakka wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan bawan Allah yana wannan yana tambaya kamar haka cewa malam da Allah a yi bayani akan afwan kafin nan kuma masallaci suna neman taimako fi sabilillah don ci gaba da gudanar da wannan masallaci mai albarka da kuma wannan karatu mai albarka su yan uwa su taimaka fi sabilillahi su ba da abin da Allah ya ba su don su karba a kiyama ku jefa dan abin da za ku taimaka waɗannan bayan Allah don kula da wannan masallaci da kuma salloli da ake wannan ya ce akramakallahu da Allah a yi bayani akan tsayawa a sahun gaba wanda ya tsaya a sahun gaba ladansa ya fi yawa ne ko kuma dai kawai kowa da kowa ma duk ladan ɗaya ne ya ce don ni na ga wasu masallatan suna ɗan ajiye wata alama a sahun gaba ko su sa hula ko dai wani abu malam hakan a hadisi ne ko aya na farko hadisi ya zo ya tabbata cewar sahun gaba shi ya fi kowane saho falala na maza na mata kuma na ƙarshen baya shi ya fi falala shi na mata saboda sahun farko yana dab da sahun maza gudun fitina kuma ana samun waɗanda za su yi sujada wandan su ba shi da kyau kuma yafin su ba shi da kyau musamman a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda rashin wadatar sutura to sai annabi ya ce na bayan can yafi na maza kuma na gaba yafi to mu yanzu kaga nan na gaban din yafi manzala ce da kun san falalar sahun farko da kun yi ƙuri'a kun yi votin don ku samu sahun farko so yana da kyau mutu ya zo masallaci ya yi ƙoƙari ya samu sahun farko to amma wannan baya nuna kuma ka zo ka matse mutane an riga ka zuwa ka zo ka shiga sai ka takura wa mutane a hana mutane ruku'i mai kyau da sujada wannan ba daidai bane sannan waɗanda suka sa hula ya halatta mutum ya kama sahu ko ya sa alama a masallaci idan misalin ya zo da wuri uzurin shiga ban ɗaki ya kama shi ko an kira shi a waya ko ya fita zai tofar da yawu ko wani zai na masa magana in dai yana nan kusa da masallaci ya sa hularsa ya bari don ya je ya biya bukatarsa ya dawo wannan ya halatta ba laifi amma mutum ya zo ya kama wuri kurin ya tafi kasuwarsa ya san ana karatu sai ya zo daga yin la'asar a nan ya sa hularsa sai ya tafi kasuwarsa sai bayan magariba sai ya taho ko da magariba ya taho a nan kaga wannan akwai cutarwa wannan bai halatta ba Allah ya ganar da mu wannan ya ce malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah kai malam gida lafiya ce malam da Allah a ƙara mana bayani akan ta ina ya kamata a fara yin sahu a masallaci zaka ga wasu suna fara wa ta tsakiya wasu kuma tana suna fara ta farkon masallaci menene ya kamata wanda suke fara sahu ta tsakiya damar liman su ne a daidai yanzu idan kun zo za ku fara yin sallah ku ku biya kuke can kuke koma farkon masallaci kaddara mun zo za a yi sallah da ladan da liman ne kawai suka zo duk kowa ya makara ya za ta da sallar ba a nan za su yi ba ladan zai tsaya a daman liman ba ne idan wani ya zo ba karuwa zai sai liman ya gaba ba idan wani ya zo zai bi wannan sallar zai faro ne daga daman masallaci a'a to kenan ka kula ba a fara sahu daga daman masallaci ana fara sahu ne daga tsakiyar masallaci daman liman to daga nan sai a rika kara wannan ya juna wannan ya juna wannan ya juna wannan ya juna idan sau na biyu ya cika za a dada dasa sabo to shi ma sai ya tsaya sitin daman liman sai ya kafa wannan shine sunna kuma shine abin da ya tabbata a shari'a wannan yake cewa assalamu alaikum um, don Allah malam um, bayanin da manzon Allah ya akan makaho na zuwa masallaci cewa idan yana jin kiran sallah ko shi makaho ne sai ya amsa kiran sallah to a nan malam yaya maganar bebe da kurma shi kuma kaga ai baya jin kiran sallah kenan yanzu kurame babu sallar jami'i a kansu bebaye babu sallar jami'i a kansu irin wannan tambaya ce mai kyau kuma kaga tambaya ce akan gaba daidai kenan ma sai wani wata ko a nan gurin ya ku yan uwana yanzu mun samu wani zamani da ya canja ba irin na da ba ne hannunka akwai alamar lokacin sallah in dai akwai agogo kuma akwai waya da zai nuna masa lokacin azahar ta yi la'asar ta yi magariba ta yi isha'i ta yi to kaga sallah ta waje ba a gare shi wannan larura na rashin ji bai ɗauke masa nauyin ya ji jam'i ba amma da zai wayi gari bayi da waɗannan abubuwan gaba ɗaya kuma shi bai san an kira sallah ba Allah bai zai kama shi da laifin me yasa bai je jam'i ba to kenan kurma da bebe shi ma akwai wajibcin zuwa jam'i a kansa tunda ko yana da agogo yana da waya yana da abin da zai nuna masa lokaci wallahu alam tambaya ta anan inji wannan yake cewa wani lokacin wato a wasu masallatai akan samu rashin yalwar sahu ta yanda idan an zo sujjada gadon baya baya miƙewa yanda ya kamata a lura da wannan Allah ya saka malam da alkhairi ya mai da kowa gida lafiya to kaga wannan ai yana da kyau shi ma duk lokacin da za a fidda sahu a masallaci a rinka fidda sahu a yalwace a daina yin sahu gab da gab a matsi a takuri na farko wajen cika sahun ba fa sunna bane ku fahimta kuma ba kar mutane su dauka wani tsanani din na wani lokacin abu ne mai kyau kaga mutane dan an ce falalar sahun farko sai a zo a cakuda a sahu na farkon nan a matse wani sahun fa za ka gaba ɗayansa yake juyawa saboda tsabar an matsu mutum ba zai iya tsayawa tsab ba dole a kaikaice haka ga mutum yana Allahu akbar a haka saboda kafa da dan uwansa tana nan ɗinsa wannan ba daidai bane ya ku yan uwana ba daidai bane kuskure ne ya kamata mu gyara kuma masallace ku daina bari ana matsewa a yi daidai gurgurde da zaka iya sujada baka takura ba zaka iya ruku'i baka takura ba wannan shine sannan kuma idan an zo gina masallatai a yi sahun nan a yalwace a daina matsewa babu laifi idan sahu ya yi kaɗan a yi a waje ba shi kenan ba abu ne mai sauƙi a yi Allah gane da mu wannan ce malam ya halatta mutum ya bi miskini sallah kamar makaho ko gurgu ko kuturu to sai in tambaye ku idan makaho shi kaɗai ya sallarsa ta yi gurgu in ya sallah ta yi kuturu fa ta yi ko to malamai suka ce duk mutumin da shi in a karan kansa ya yi sallah ta yi to in wani ma ya bi shi ma ta yi to kenan ya halatta abu gurgu abu kuturu abu makaho sallah a wannan babi na farko kenan amma akwai maganganu na malaman fikihu Allah ya musu rahama suna faɗa cewa an so limami ya zama mai cikakkun gabbai kada liman ya zama gurgu ko ya zama masaki ko ya zama mai rauni makaho kam yana ma limanci a lokacin annabi ma manzo Allah yana tafiya ya bar Abdullah bin Ummu Maktum a matsayin sa na makaho yana limanci a yanzu ma in ka je aikin hajji duk arfar da za ka yi limamin da yake maka limanci na duniya hudu bar arfa makaho ne so ba a ce wai makaho bai zai limanci ba wasu makafin ma ba sun fahimta da Qur'ani ba akwai makahon da wata ranar je masar musamman na ce a kai ne masallacinsa subhanallah ƙur'ani dai a bakin wannan mutumin ba magana shine mutumin da zai zo ana salar tarawihi tun daga farkon suratul baqara har kula uzu bi rabbin nasi ko tari baya yi baya bata ko daya wannan wani abu ne sananne kawai daman maganar ma wai ana bin sa sallah wai a ce wai ya bata ma babu wannan zancen kuma malam in ka je dake zuba qur'ani ne da ka san wato shine jibril ya zuba qur'anin nan malam Allah ya bashi ka je ga masallacin da ake cika so a masar ni ma zuwa ne na dan dano na dawo so kaga wannan yana nuna mana wani abu ashe idan mun taimaki makafin mu za su yi karatu ko ba haka bane ba mu ne anan muke barin makafin mu cikin jahilci kuma makaho fa ya kamata ku sani cewa kwakwalwar makaho ba iri ɗaya ba ce da kwakwalwar ka kai da Allah ya cire musu ganin nan sai ya ɗibe ya ɗebe ganin basirar ganin gaba ɗaya zuba musu ita a cikin kwakwalwa so abinda makaho zai rike shi yanzu yanzu din nan wallahi ba za ka iya rikewa ba amma ka duba yadda aka ci gaba a duniya makafi suna karatu suna yin komai amma munan a baya kawai da ɗanka ya zama makaho shikenan ya zama shikenan a disable ɗin da ake faɗa wai wai wai wai sai dai a tura shi je bara ko je roƙo a dan me ana koya musu qur'anin nan da sauti da komai kuma su karanta qur'anin nan su karanta shi kuma a rubuta musu shi su karanta yanzu wannan dan uwan da ya gama gashi nan wannan malamin nan da ya yi mana tafinta na kuraban nan gashi nan duka duka bai fi yan satuttuka ba jiya ya kamo a masallaci ya rubuta juzu'u amma na qur'ani na makafi na yi mamaki ya kawo min abin na gani abin da yake rubutun da shi wata allura ce da wani abin nan da wata takarda kurin da ake zigara irin wannan katin nan da yara suke rubutu a makarantu yawa shi ake sawa kawai pat pat pat pat pat pat pat yanzu yanzu ya rubuta bismillahir rahmanir rahim na rufe ido na na goga na goga na gaban ji komai ba wallahi tallahi daga nan na gane cewa ina da rauni na gan shi yanda yake gashi nan na san na girme shi a shekaru amma gashi ya iya abin da ban iya ko ko bismillahi wallahi ba zan iya rubutawa ba amma gashi nan kaga yana yi so zai yanzu haka zai iya haddatar da makafi qur'ani so bai kamata mu bar makafin mu suna zaune a haka wato ba ma taimaka musu da ilimi ba manya manyan malaman saudiya tunda aka yi tarihin ta makafi ne malama mufti mufti har yanzu wanda yake bada fatawa lamba ɗaya malami a ƙasar saudiya babban malami makaho ne makaho ne so ba daidai ba ne muke barin makafinmu suna tozarta suna wulakanta kun fahimci wannan Allah gyara mana wannan ce Allah ƙara malam lafiya da Allah malam idan mutum ya sa hular sanyi in yi sujjada akan hular sanyi yaya matsayin sujjada sun da an ce sai goshi ya taba ƙasa goshi ya taba ƙasa ba ana nufin mubasharatan ba ba hular sanyi ko hular ka ce ka sa kai sujjada nan in ya taba babu laifi dan hadisi ya cikin bukhari hadisi sahihi ingantacce sahabbai sun zo suna yin sallah zafin rana yayi yawa sai suke daukan tsummo kara ko gashi ko na sai su sa sai su sujada akai so larura bukata takan sa mutum ya shimfiɗa wani abu ya sujada a kai ko ya ɗora tabarma a to yanzu kai ma da kake maganar hular sanyi wannan kafet ɗin da kake sujada a kai shi ma ai kamar hular sanyin ne wannan tayal ɗin ai ba ƙasa ba ne ko ba haka ba ne ba so dan mutum ya sujada akan hular sanyi ko ya sujada akan kafet ko akan hankici ko a kamar misali ya je masallacin juma'a ana sallah kwalta ne zafin rana yawa ɗauki hankicin ka ka ajiye kai sujada a kai wannan ba laifi ba ne ba ba ga ana shimfida kafet ba ana yi ba bambanci a yi amma a aƙidar ko a mazhaban zahiriya sun ce haramun ne sallah akan tabarma sujjada akan tabarma suka ce Allah ce waje Allah jahannama lil kafirina hasira mun sanya jahannama ta zama tabarma ce game ga kafirai suka ce tukar ai sallah akan tabarma to amma wannan ra'ayi wannan ra'ayi ne wanda ku aje shi can ku bar shi zahiriya ce ba za a karbe ta ba malamai sun musu raddi yace ayi magana akan tahiyatul masjidi um, yaya maganar gaisuwar masallaci raka'a biyu da ake ta gaisuwar masallaci yace akan samu mutane wani lokacin mutum shigo masallaci lokacin da ba a nafila to za a yi ta eh za a yi ta mana wasu malamai sun faɗa akwai maganganu kamar haka wasu malamai sun ce ya annabi ya ce idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku matukar ya shiga masallaci to kada i yadda i zauna sai ya raka a biyu annabi bai ce banda lokaci kaza banda lokaci kaza ba kenan kowane lokaci to wasu malaman kuma suka ce a'a idan mutum ya shiga lokacin da aka haramta yin nafila musamman haramci mai tsanani lokacin da rana take fitowa ko lokacin da rana take faduwa wannan haramci yana da tsanani akan ayi sallah dan saboda kada ai kamanceceniya da masu bautar rana to a nan gurin idan ka shiga masallaci sai ka tsaya sai ka jira sai rana ta gama fita ko sai ka jira sai rana ta gama faduwa sai ka tsaya tunda ce akai kakka zauna kun fahimci wannan to wasu kuma sun halatta a iya yi wallahu alam amma dai a jira ranar ta faɗi shi yafi saboda tsananin hani ɗin wannan ce da Allah malam a jawo hankalin matasa akan aƙidar sauraron wake-wake yace da yawa daga cikin matasa suna da rauni a wannan janibi kullun sha'awarsu burinsu kaga suna suna sauraron wake-wake da kuma burinsu mutum kaga yana alfahari ya zama wani babban dan kwallo dan kwallon kafa ko kuma wani babban mawaki wallahi ba abin da ya jawo matasan wannan shine jahilci da rashin zuwa makaranta da nisantar addini iyaye wajibi ne ku jawo hankalin yayanku ku nuna musu abin da ke muhimmanci bal din aka nuna musu ita ce mai muhimmanci wakar ita ce aka nuna musu ita ce mai muhimmanci shi sa daga duk inda ake downloading ana sa mutane abubuwa a waya sai galibin su na waka ne ka je masu yan kiosk da shaguna masu downloading suna sa mutane abubuwa a waya sai ka zagaye guri guda goma in ka ci sa ka samu wanda yake sa karatuka da Allah akwai kira su sai ce je gaba babu zan samu tashirin da Allah kai malam ba ma sa Qur'ani anan je ka gaba duk ba sa sawa ku bi su bakin titi kuma duk ƴaƴan musulmi ne ko dan kishi ma ba za ka dan sa Qur'anin ma a zo wucewa ana ji ba ko dan kishi ka je ka ɗauko wa'azi man na wani malami kana dan sawa wani in ya zo wucewa zai ji ko dan talla ka dan sa waƙar ka sa wa'azi watakila ka samu compensation ta wannan wa'azin da ka dan sa amma tsiyar kitib waƙar kawai ba ai bai bayi kuma duk wanda ya zuba wani sharri ya zuba wannan wani kayan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe nan wallahi a kiyama wallahi kana da kamashi kuma ka shirya tsayuwa gaban Allah a yi maka hisabi akan wannan in za ka nemi sana'a ka nemi sana'a wannan abun haram ne tsagwaro ka zauna kana sa mutane kiɗa kana sa mutane waka wanda annabi i faɗa da ita alkur'ani yayi faɗa da waka yace ba a so ai waka ba a so a ji kiɗa kai kuma kana taraba mutane waƙoƙi sana'a ka kenan aikin ka kenan an yi magana kace kai ba ne wai abinci kake nema abinci ku yi kokari ku gyara ya kamata a samu masu kishi kuma kuna dan budewa kuna sa karatuka a ce yau a shagonka duk karatun malami an je za a samu yanzu kaga a garin akwai matsala ya kamata a ce an samu wani shago da karatun kowane malami na sunna a kasar nan idan ka je za ka yi downloading a zuba ma amma babu sai dai wannan je wallahi ina da ita wannan bai da kaza wannan yana da shi gashi nan malam ana ta yada abubuwa amma ina ba mu da wayewar ma wayewar yanzu wani ya bude shago yana zuba karatuka ya je ta kawo karatu ta downloadin na karatun qur'ani na manya-manyan malamai na duniya yau ya sa wannan yau ya sa wannan karatu hudubobin wannan malami karatun wannan ba zai samu kuɗi ba to amma mu yara mu wayewar su hakan ma ba a yi wannan ya ce assalamu alaikum malam idan aka yi la'akari da masallatanmu na unguwanni za ka ga mafi akasarinsu faɗin sahun baya isa mutum wato mai tsawo ya yi cikakkiyar sujada malam a yi ƙarin haske akan rashin amfanin hakan shine kamar da yadda muka yi bayani a kyautata masallatan sai ka samu masallacin da yake da yalwataccen inda za ka yi sujada don sujada tana da alaƙa da karɓuwar sallaka ba ruwan Allah da matsin masallacin ka ba ka yi kokari ka kyautata kur wannan ce Allah saka malam da alkhairi ina so a mun karin bayani akan tsayawar da mutane suke idan ana kiran sallah idan ana kiran sallah sai mutane su tsaya to tsayawa ban sani ba su tashi su miƙe idan a tashi a miƙe ne ban san wani nasi da ya ce in ana kiran sallah tashi a tsaya ba idan kuma misali ana kiran sallah ne mutum ya shigo masallaci mai kwan ya yi sujjada ya yi sallah sai ya tsaya ya jira to shi kuma wannan akwai dalili saboda an ce idan ana kiran sallah ku amsa kiran sallah kuma idan ku amsa kiran sallah nan ku yi annabi salati ku yi addu'ar kiran sallah wanda ya wannan zai samu ceto to shi yasa wanda kaga ya tsaya wannan yana kwadayin ya samu wannan ne idan ya samu to kaga sai ya yi addu'ar sannan kuma ya nafilar wani kuma za ga ya fi fifita yi nafilar in yi nafilar kuma sai wannan addu'ar bayan ya yi nafila so babu laifi idan mutum ya zo masallaci ana kiran sallah ya tsaya ya jira in an gama kiran sallah ina nafilar sakona makamancin wannan da Allah mala ya halatta mutum ya amfani da lamirin namiji ko na mace yayin da zan musallama kamar misalin in mata ne kamar in mata ya samu ce assalamu alaikunna wa rahmatullah ko in mace ce assalamu alaiki wa rahmatullah ko in maza ne assalamu alaika ko assalamu alaikum ya halatta malamai suka ce annabi ya koyar da ayi sallama cewa yayi a ce assalamu alaikum shine zo a nasi amma a canja lamiri a maida na mace to ba daga bakin annabi ya fito ba wasu dai suna dan iya kokarin su yi amma ka haƙura da abin da annabi ya faɗa saboda wani ya zo a addu'a ta kwanciya bacci ina jin wa nabiyu kalladhi arsalta aka ce a karanta ya karanta wa rasulu kalladhi arsalta ko na makamancin wannan ka duba wa nabiyu kalladhi arsalta wa rasulu kalladhi arsalta duk abu ɗaya ne kalmar nabiyun nan mai kun ifaɗe ta sai ce rasul sai annabi ce a'a kakka gyara ka bashi akan wa nabiyyuka alladhi arsalta haka aka ce a faɗa kaga tsabar a kiyaye kenan ko ba haka bane ba yawwa wai mai hukuncin masu yin jam'i a gida mutum kawai wai dan yana da gadara suna da mutane ga masallaci an kira sallah kawai sai su haɗu sai ce ba dai jam'i bane to mu yi a cikin gidanmu yanzu ba ana ta magana wanda bai je jam'i ba to su su jam'in suka yi a gidan suka yi ya za a yi to a nan gurin akwai sababbai da dalilai watakila akwai bambancin aƙida ko suna ganin wannan masallacin ba za su bi liman ɗin ba to kaga wannan suna da uzuri karɓaɓɓe tunda ba su yadda cewa sallar su a wajen su ta yi musu ba ɗaya kenan na biyu kuma akwai sakaci da son zuciya irin na mutane to bai halatta ba mutum kurin ya zauna a gida ya haɗu da shi da matarsa da 'ya'yansa su rinka yin jam'i ya ƙi zuwa masallaci in haka ne babu amfanin gina masallatai ko ba ka bane a in dai zan tsaya da iyalina da yayana to kai ma ka tsaya kai ma ka tsaya me amfani yin masallatan so ya kamata a sani wannan abun ba addini bane kuma ba sunna bane kuma ba shari'a bace ba dan ku kaga manzon Allah yana da mata shi matansa ma har goma sha ɗaya ne yana da yaya da jikoki bai taba zama a gida ya ce bari in yi jam'i na da ni da matana ba wani an yi magana ba a zuwa ba ka zuwa jam'i kaza ce na yi da matata ko akwai bayani to waye ya ce kai jam'i da mataka sai dai in sallah ta kubuce maka an gama sallah a waje bayan da za ka yi to sai kai jam'i da mataka ko kai jam'i da 'ya'yanka amma haka kawai mutum ya ki zuwa masallaci yana jam'i da 'ya'yansa wannan ba addini bane kuma ba daidai bane kuma kuskure ne son zuciya ne na'am na'am نعم eh mu dan mutum idan mutum yana tafiya akan titi sai ji an kira sallah zai tsaya a ba ce tsaya ba yana cikin tafiyarsa ana kiran sallah babu damuwa yana kuma amsawa to wai matar wai mai sallah in matar bata iya sallah bane ya tsaya koya mata tsaya ya koya mata sai ya tsaya sun yi jam'i ya je ya jam'in samana in ya dawo sai ya koya mata ka gani ya je ya bi jam'in in ya sauke sai ya dawo sai ya mata nata har ya halatta so babu uzurin mutum ya tsaya koya mata kuma tsaya koya mata sallan kullum sai su ta jam'i a gida koya mata sallan ita wace irin mata ce kullum sai an jagorance ta kuma waye ya ce matarka sai ka mata jam'i waye faɗa ba wanda ya ce yan son zuciya ne da yan neman hutu kawai mutum zai zo ya zauna yana yin jam'i da matarsa kuma ya yi wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a suna ganin kamar suna kyautatawa ne kuma ba haka bane um, kuma masallaci tana sanar da ku cewar kuma muna sanar da ku gaba ɗaya kullum da ga dan canji da aka samu akan yanayin karatu akwai wato yan uwa masu fassara kurame a fassara karatu ga yan uwanmu kurame waɗanda suke sha'awar karatu mun samu koke-koke da korafi daga su ƙungiyar kuraman cewa ana yin karatuttuka masu amfani amma su ba a ware musu nasu rabon ba suna son su zo masallaci amma ba sa ji kuma bai kamata a kyale su ba a yi musu ba shine muka ce insha Allah za mu yi iya kokari duk karatukan da muke yi daidai gwargwado in dai mun samu mai fassara din to za mu gayyace shi ya zo ya fassara musu kuma su zo kun san nan unguwar ina jin headquarter ce ta su yan uwa kurame ko ba haka bane to kaga suna da hakki ya kamata a ce a yi musu wannan shine za ku ga an dan samu canji haka so muna sanar da ku duk ƙarshen wata sai a sanar da su kuraman da na cikin makaranta da na cikin unguwanni da ko ina ma duk ƙarshen wata karatun nan da muke yi insha Allah ta'ala an tanadi mai fassara kurame din da zai zo yana fassara musu da wanda muke a sabuwar gandu na tafsiri da kuma na ahkamul jana'iz a kofar nasarawa da sallar juma'a da ake a Usman ibn Affan da tafsiri da kuma karatun malam Abdul Wahab waɗannan dai insha Allah ta'ala muna kokarin mu tabbatar da insha Allah in dai an zo za a ga mai fassara kurama akwai da yawa daga cikin yan uwa kurame suna da buƙatar a faɗakar da su a wannan abu amma ba a farga ba abun bakin ciki kiristoci suna amfani da wannan dama suna mai da su kirista muna da tarihin kurame da aka mai da su kiristoci yan uwan musulmi abun bakin ciki in na gaya muku magana ko kun san cewa yanzu a garin nan akwai makaranta ta islamiyya ta kurame ba ɗaya ba ba a farga ba ko ko duk islamiyyun da kuke buɗewa ba ku taɓa buɗewa aji ɗaya na kurame ba tunaninsu ma ba a yi kuma akwai su a cikin al'umma suna nan da yawa yanzu a nan ciki muna nan tare da su da yawa to tunda ba ku buɗe ba kuma sunan ga kiristoci suna mai da su kirista tunda ku ba ku buɗe ba kuma sunan ga 'yan shi'a suna buɗe musu makaranta kyauta kaga kurma ya idar da sallah yana buga hannunsa yana tsinewa abubakar da umar a yi ta ba su rubuce-rubucen zagin abubakar da umar a garin nan so insha Allah ta'ala mun ɗauki alkawari duk da'awar da muke da lakcoci da komai za mu rinka tafiya da mutanen nan za mu agaza musu kuma za mu buɗe islamiyya da yaddar ubangiji ta su man kaɗai da mata makafi su ma insha Allah bi idinillahi ta'ala su muna ba yan uwa haƙuri musamman wannan masallaci na mai albarka idan an zo din tunda kun ga ga yadda yanayin yake dole sai sun ga mai fassara su ba ruwansu da malam in kun lura duk abin da ake ni ko kallo na ma ba sa yi shi wannan suke kallo so duk ma wani abu na tsoron Allah ne wannan shi yasa suka ji tsoron Allah ni ba ni ba to kaga duk wanda yake kurma ne kuma aka bar shi a waje ya tsaya to the aim is defeated bai samu dama ba duk da cewa akwai projector za mu yi kokarin samar da yadda za a rinka gani din su ma su gani a projector din in sun zo a makare amma mun ce musu su fitar da wata ka'ida da za a kawo ta insha Allah ta'ala duk wanda zai shigo za a bashi wani ID card na musamman su sun san kansu da sunansa da lambarsa da kuma hotonsa don kada mu zo mu bari ana tsallako mana wani ya shigo wadda ba kurman bai zo ya mana wata tsiyar ko ba haka bane ba to wannan shine insha Allah kuma akwai buƙatar ku taimaka ku yan uwa masu ji din in sun zo a matsa musu a dan ba su wurin zama wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allah lakum kada a zo ku ga kamar sun matsanta muku ku yi hakuri da larura da suke da shi tunda ba zai yi su zauna a waje ba su kuma kurame su yi kokari su rinka zuwa da wuri kamar yadda kowa yake zuwa da wuri kan mutum ya ce dan shi kurma ne sai ya bari sai ya sallarsa ta magarba ya tsallako mana nan to kaga shi ma akwai nau'i na takurawa ko ba ka bane ba Allah ya dadar da mu Allah ya ba mu ganewa Allah ya sa mu cika da imani a yi hakuri mun dan tsawaita kaɗan saboda so ne mu karisa babin littafin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh